الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد المهدي والقاسم لما سبق ناصر الحج والحاج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddara mana halartar wannan gari mai albarka a wannan rana mai albarka a wannan lokaci mai albarka tare da mutane masu albarka shi jagoran wannan gari muna mar addu'a da fatan Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya taimake ya taimake shi cikin dukkan jagorancinsa da al'amarinsa da shi limamin wannan gari baki daya ma'ana da shi shehun mu shehun mu shehu Malam Musa da muka same shi yana ta gabatar da wannan bayani Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ya tsara musu tsawon kwana su ta dai taimaka mana cikin wannan al'amura baki daya ma'ana da shi arama malam abakar kurungu ma'ana da shi arama wuro yalle ne ko wura yalle da malam abakar wa durara da malam idris limamin masallaci malam fit na bakin hanya da sauran jaurabe kamar irin jauran jakira da limaminsa da sauran limamai da zai sauran jaurabai da sauran masu anguwanni da wakilai ɗin da dukkan ɗan agaji da dukkan bayan Allah da suka zo wannan waje mai albarka ina miƙa mana gaisuwa irin na addinin musulunci shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai albarka shi maulidi daman abin da ake nufi a haɗu ma'ana a tunatar da ‘yan uwa abin da aka sani abin da aka sani shine mun haɗu ne akan annabi muhammadu annabi kuma duk wanda ya kasance musulmi ne na gari to annabi muhammadu na ne a duk inda aka ce an haɗu to ya kamata ya zama a yi wannan tarayyar da kai a ciki sai dai in kai annabin ba naka bane to shi kenan sai ka bar mana mu namu ne za a tsaya mu ta hidima a kansa bayan haka za a yi tarihinsa kamar yadda a ya gabata saboda ‘yan uwa su yi ƙoƙari su koyi mu'amala irin tasa inda an gaya mana irin haƙuri irin nasa da makarimul akhlaqi irin nasa da ɗabi'o'i irin nasa da kyautayi irin nasa da sauran mu'amaloli irin nasa da kauda kai irin nasa saboda mai koyi da shi inda Allah ya ce la karkana da kun fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce lalle koyi ga annabi gare mu wajibi ne akan mu ma'ana mai koyi da shi cikin dukkan al'amura ga baki daya ma'ana gwargwadon ikon kowa gwargwadon imanin kowa saboda biyayya din ba za ta zama iya zama iri ɗaya ba saboda wanda ya fi ka tsoron Allah dole ya fi ka aiki wanda ya fi ka tsoron Allah dole ya fi ka iya mu'amala wanda ya fi ka tsoron Allah dole ya fi ka kyauta wanda ya fi ka tsoron Allah dole ya fi ka haƙuri wanda ya fi ka tsoron Allah dole ya fi ka iya sauran zama da mutane da ba su haƙƙin to amma shi Allah kowa idan yi bakin gwargwadonsa Allah ya sani yanda wani zai yi ba dole ne ka yi ba yanda kai ba dole wani zai yi kamar ka ba saboda bambancin imani to saboda haka muna zama ne a mawallin saboda kowa ya yi ƙoƙari abin da ya ji an faɗa ɗin nan ya yi ƙoƙari ya riƙe ɗaya ko biyu ya aiki da shi shine arzikin maulidi ɗin ma'ana ba cewa a'a mun zo mole an ce kaza an ce kaza ba a'a abin da aka ce ɗin ka koyi ƙoƙari ka aikata shi idan haƙuri ne ka yi ƙoƙari ka ɗau ɗaya haƙurin nan a abubuwan da za ba ka iya haƙurin idan ka ji annabi yana haƙurin wannan ne ka koye shi a kyauta ce ba ka iya yi to ka ji annabi yana yi to ne ka yi ƙoƙari kai ma ka fara yi a yafiya ne wanda ya cuce ka ka yafe maka ba ka iya yi ka ji annabi yana yi kai ba kai annabin ba sai ka koya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan shine amfanin maulidi a aji abin da yake gudana saboda mu koya mu yi aiki da shi saboda Allah zai tambaye mu ma'ana akan wannan lamari din gaba daya saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu a cikin halittar Allah kamar sa Allah yana cewa halattuhu da ajali wa halattul halqa al-ajali Allah ya ce na halitta annabi Muhammad dan ni kadai sauran halitta kuma gab Allah ya halicce su ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi abinda Allah ya sani bawansa cikakke kwaya ɗaya tif shine annabi Muhammad mu kuma gabaki ɗayan mu bayin annabi Muhammad shi Allah shi yasa shehu ya ce mana a diwani wal abdu haqqan wal anamu abidu yace annabi Muhammad shi kadai ne bawan Allah sauran halitta kuma kaftin ta bayin annabi Muhammad kowa bawan annabi Muhammad shi Allah annabi ya kira da bawan ka kawai da yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina Allah yake abdina bawan mu ne shi annabi Muhammad Allah tabaraka wa ta'ala bayan haka yake subhanallazi asara bi abdihi bawansa Allah ya kira shi tabarakallazi nazara qur'an ala abdihi bawansa Allah ya kira shi wa innahu lamma qama abdullahi bawansa Allah ya kira shi to shine Allah yake kiransa da bawansa saboda shine hakikanin bawan Allah idan ka duba a cikin rukunan musuluncin nan ga baki ɗayan su guda biyar Allah bai san sallar kowa ba sai ta annabi. Saboda yanda Allah yake son sallah ba wanda yake iya yin ta sai annabi Muhammad. Sallar Allah kan annabi ne ya san yanda yake so, ya san yanda ake yi. To idan ka ga sallar ka ta shiga annabi ne ya karɓi taka ya haɗa da tasa ya miƙa wa Allah tare. Haka azumi idan ka ga azumin ka ya shiga annabi ne ya karɓi naka ya haɗa da nasa ya miƙa. Saboda kai azumin naka iyakaci kawai daga lokacin alƙudur da su kusan ketowa kamar cin abinci kamar shan ruwa daga rana ta faɗi ladan ya ce Allahu Akbar sai ka ce a sha ruwa. To ladarin Allah ne ya turo shi. Allah ne ya turo ladan din. shi zai zama hujjarka to kaga tun anan aiki ya ji gaba sai yanzu da ladan ka dogara in dai bai kira ba lokacin shan ruwa bai yi ba to azumin na ladan kake ne ko na Allah ka kuna na ladan kake ko na Allah to kaga anan in dai na Allah kake yi to babu ruwanka da ladan dan da kai da ladan matsayin ku dai duka bayi yanda ladan zai yi ta kansa kai ma ta kansa lafiya yanda za ka yi ta kanka ladan ma haka zai yi a nan ne ma ladanai suke da nauyi da yawa a kansu jama'a sun dogara da su jama'a sun imani da su duk lokacin da ladan ya sake ya farara a salatu lokacin a salatu bai yi ba ya sani za su haɗu da Allah dan ya ɗauki ya ci ya ci mutuncin al'umma wani bai koshi ba kuma an dakatar da shi to yanzu ya za ka yi da shi Allah zai saka maka yawwa lokacin shan ruwa yayi ka ki ta kira sallah lokacin shan waye ta ita kira sallah da kai ya dogara kai ne wakilinsa to wallahi ka cutar da shi Allah zai tambaye ka kaga anan dole ladanai su tsara lokacin hankalin su waje daya yasa a zamanin Imam Malik wani mafarki cewa ya kwaba laka ya samu wata mace yana ta toshe farjinta da wannan laka ya farka mafarkin ya daga mar hankali ya ta tambayan malamai ba a samu amsa ba ya ta tambayan malamai har aka kawo shi Imam Malik da ya zai tambayi Imam Malik ya gaya masa Imam Malik ya ce ina ga biyan da aka kai ladan ne ko ya ce kwarai ni ladan ne ya ce to lalle kana halattar kana haramta abin da Allah ya halatta lokacin cin abinci ya halatta a lokacin kai kuma sai ka kira a salatu jama'a kuma su bai to ka je ka kiyaye wannan to ka ga ladanai akwai ayyuka a kansu to shi annabi azumin sa Allah ya sani namu ba ruwansa da shi kai yanzu da za ka zo ka ɗau azumin sha biyu na rana ka zo ka zauna a majalisa kana ta hira kana gulmar wasu kana na biyo gonar wani kai gonar ta yi kyau to ina ruwanka kai ka sa ta sai ta kai kai mar ruwa kai ka sa na sashi kai ka idan ka san wannan maganar ba za ka maimaita a gaban ka ba tun a wajen ba za ka tashi da azumin ka azumin ka ya kai ya lalace to duk da irin wa'annan abubuwa kuma yanzu shin ka yi azumin ba a tambaye ka a tsare ka shin ka san wajibin azumi kwaya nawa ne ka san farillan azumi kwaya nawa ne ka san sunnonin azumi kwaya nawa ne ka san musabban azumi kwaya nawa ne kai yanzu da ka dau azumi a tambaye ka yi bayanin wannan kawai ne dai a ka ci abinci da asuba ka ki ci ne magariba ka ce yau ka kun kun kai azumi a kirin he dai wajen mai kozai ka kai a kirin kanka he dai wajen mai kozai ka kai a kirin kanka to ga anan dole ne mu kiyaye mu riƙa annabi kawai hatta zakka da kake gani zakka da kake ganin ta ma'ana ta annabi Allah ya sani sai dai in annabi ya karbi ta ka ne miƙa wa ai hada da na sai miƙa wa Allah haka aikin hajji din in ka je hajjin ka ta guje gudanka da abubuwan ka da kai ma'ana in annabi ya karba shi ya hada ya miƙa to saboda haka dai annabi shine bawan Allah shine hakikanin bawansa wanda ya yarda da shi hakikanin bawansa wanda ba ne amma ka kai yanzu abin da kake so da yawa a cikin zuciyarka kana son kuɗi kana son matarka kana son ƴaƴanka kana son gonarka kana son ƴan dabbobinka ka ki bacci ka kunna toci can ka haska su ka zo ka shafa to ka zaɓi dai mana wanda za ka so Allah ne ko duniyan ne annabin ne ko duniyan ne matan ne ko ƴaƴan ne ƴaƴan ne ko matan ne lafiyar ce ko jinyar ne babanka ne ko jatumarka ne ka zaɓi dai mana zuciyar ai masoyin sun yawa ai abin da kake so a zuciyar ai yayi yawa Allah kuma ya ce sansa da san duniya baya haduwa a zuciya ɗaya a san Allah da san duniya baya haduwa a zuciya ɗaya abu kwaya ɗaya kawai za ka zafa ka mika amma ga zukatan mu ai ba abu ɗaya muke so ba adadi wani sai gobe ma ka ga wani abun da kake so ka ƙara sa shi a ciki da ba shi kullum ƙari muke a cikin zukatan namu abun san yayi yawa to saboda haka dole ne mu tattare mu koma wa annabin mu makale masa yawa tun da shi ne na Allah mu ko mu zama na annabin shi kuma annabin ya tattara da mu ya miƙa mu sun da annabi ya ce Allah huwal mu'i wa anil qasim annabi ya ce Allah ne mai bayarwa ni ko ni ne mai rabawa ka ga sai kai maza ku saba da mai rabo wanda ya bayar in bai san ta kai ba ma kai dai in ka makalewa mai rabo in an raba dai ka san da naka ba annabi Muhammad sallallahu shi ne mai raba kayan Allah ga baki daya ko sallah da kake ganin ta Allah cewa yayi kawai ayi sallah da yace ayi sallah shiru yayi annabi yace to a zahara ta a hudu za a yi biyu ayi Fatiha da sura biyu ayi Fatiha kadai annabi yace la'asar hudu za a yi magariba uku za a yi isha hudu za a yi asuba biyu za a yi Allah yace kai daidai ya raba wannan Allah ba shi ya raba ba annabi Muhammad ya raba su haka zakan nan haka zakan nan annabi ya ce akuyoyi in sun kai kaza ku bada kaza shanu in sun kai kaza ku bada kaza rakuma in sun kai kaza ku bada kaza annabi ya ce yayi dai Allah ya ce yayi daidai wannan raban da kai ma'ana dukkan abubuwan nan annabi ne ya raba su aikin hajji ya ce ga yanda za a yi ga yanda za a shiga a fita a yi kaza a yi kaza Allah ya ce yanda ka faɗan yayi daidai gado ne kawai Allah ya ce ka bar na raba da kaina saboda kar wani ya ce ka bashi rabo kalila ni ni da na yi na dukiyar da aka bari na kashe uban nasa to ni zan raba ba wa kowa rabansa kai ka fita a cikin zargi to gado ne kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya raba bai bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya raba saboda haka annabi Muhammadu shine shugaban halittar Allah baki daya ma'ana alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangiji allazi faddala ba'd an-nabiyina ala ba'd wanda ya fifita annabawa a kan shashinsu, wa rafa ba don kokaba ma'ana ya tsora wasu a darajar su sama da wasu wa makamu faukar makamat makamin annabi muhammadu shine sama da sauran mukamai na annabawa ba kuwa bin nassi wannan kuma ya tabbata da nassin alqur'ani ne daman tun da Allah ce tilka rusul faddal ma ba da ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajat wa atina isa ibn maryam al-bayinat wa ayyatahu bi rusul qudus ma'ana Allah ya fifita annabawa da yawan su wannan ya fi wannan wal ijma'i da ijma'in malaman abdul annabi shine mafificin halitta da annabawa da mursalai gabaki daya da mala'iku babu wani wanda ya kai annabi Muhammad wa akmal makhluqat annabi kuma shine mafificin abun halitta daman a daraja halitta babu kamar annabi Muhammad bayan annabi Muhammad kuma babu kamar annabi Ibrahim bayan annabi Ibrahim babu kamar annabi Musa bayan annabi Musa babu kamar annabi Isa bayan annabi Isa babu kamar annabi Nuhu wannan su ne daman ulul azmi wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ma'ana wannan su ne ulul azmi ma'ana he mursalai mursalai ɗari uku da goma sha uku nan babu kamar su a cikin daraja bayan su mursalan nan sai sauran annabawa wanda ba a turo su zuwa ga mutane su yi wa'azi ba annabi ne dai kawai matarsa ma Allah bai bai gaya wa cewa shi annabi ba shi dai kawai annabi ne da ka shi ne ubangijinsa to annabawa su ne mafiya matsayi daga bayan annabawa tukunna ne mala'ika jibrilu alaihi salam amma duk annabin da ka sani duk annabin da ka sani mafi kankanta a cikin annabawan to ya fi jin mala'ikun Allah girma babu wani a cikin mala'ikun Allah wanda ya kai annabin Allah girma babu dukkan annabawan nan duk wani mala'ika da kake ji da matsayinsa su jibrilu ne waye mai ɗaukar rai wani mala'ikan ruwa wani mai karkace kowane annabi ya ji shi sannan tukunan mala'ika jibrilu alaihi salam bayan mala'ika jibrilu mala'ika isra'ilu mala'ika azra'ilu mala'ika mika'ilu wa'annan kudin to su sun fi sauran mutane to idan ka cire su kuma daga nan he sai ya bi abubakar ma'ana he a jero sauran manyan bayin Allah gaba ɗaya to amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akmal makhluqati shine mafi cikan halittar Allah gaba ɗaya duk abin da Allah ya halitta annabi Muhammad ne shugaban sa wa kitabati ismihi sharif ala al-arsh sunan annabi aka rubuta akan al'arshi kanta ta tsaya annabi sunansa ne ya rika al'arshi ta tsaya bayan haka wa kitabati ismihi fi kulli sama'i ma'ana sunansa aka rubuta a cikin dukkan samai wal jinani da cikin aljannatai ma'ana wa sa'ir ma fil malakuti duk cikin malakutin Allah sunan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wa sayyidu waladi a waladi adam annabi Muhammadu shine shugaban ƴaƴan Adam wa rahmatul kalbi kuma annabi Muhammadu ne rahmar halitta ma'ana shine abin taimakon halitta shi Allah yake kallo yake ba wa halitta daman shi Allah ma'ana misali duk abin da ya fito ba wai yana zuwa wajen mu da ba duk abin da zai taho daga Allah yana zuwa wajen manzon Allah manzon Allah kuma shine zai raba wa annabawa ga baki ɗayansu za su karɓa abin daga annabi Muhammad annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ga baki ɗaya daga nan in aka zo wajen annabawa daga wajen annabawan kuma duk abin da ya fito daga hannun annabawan dukkaninsu kuma iya koma jikin shehu tijjani. Duk abin da ya fito daga annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu zai ƙara koma jikin shehu tijjani shi zai tattare shi. Shehu tijjani kuma iya rabawa halittar Allah gaba ɗaya. Duk wani da kafuri da musulmi da munafiki da na kirki komai abin da ka gani ‘ya'ya ne, kuɗi ne, lafiya ce, mulki ne, sarauta ne, duk da ka shi tijjani kake samun sa. Ni ya iso wajen da shi kuma ya rarraba wa mutane da baki ɗaya. Ka ga yanzu da irin mu ne za ka ba wasu ne tun da munafukai ne. Ka san shi tijjani ya san ba na san sa, ai irin mu ne kawai ka matsale, nan ban za ya je mutu kawai. Baban shi ba ko yi. Sai mutanen Allah ne, babu ruwan kana kin nasu ma sosai ka suke ji. saboda ba ka gane su ba ne yasa kake su su tausayin ka suke ji kawai saboda kai ne abin tausayi to haka Allah ya tsara halittarsa ma'ana hatta arbabin nubuwa hatta masu matsayin annabta din wa risalati da risala duka annabi Muhammadu rahmatu ne wa ala ali haka alayan annabi Muhammadu wa tabi da sabban wa ummati da al'ummar manzo Allah khairu ummati ita ce biyayyar al'umma ko furjallin nasu da aka fitar da ita ga mutane ثم الدليل sannan dalili ala anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam cewa shugaban mu annabi muhammadu abdul min jamil anbiya shine mafificin daraja a wajen taron annabawa arbabil haqa'iq ma'abuta sanin Allah annabawan wal mu'jizati da mu'jizozi na san a annabawan ma wani ya fi wani matsayi ko wani ya fi wani girman mu'jiza kaga irin annabi Musa mu'jizarsa tana da karfi irin sauransu annabi Suleiman da sauransu to dukkaninsu annabi Muhammad ya share su ya wuce da lafiya duk ujirar da aka ba wani annabi an ba annabi Muhammad irin da shi ya tattare dukkan matsayin nasu an tusa masa shi a cikin sa gaba wa sahha ya inganta annahu annabi Muhammadu shafi'u shafi'un fihim yawm al-qiyama hatta annabawan annabi Muhammad ne zai kice su ranar kiyama wa sayyidu walad adam annabi Muhammad shine shugaban dan adam wa adamu faman zulahu ta talwa'i yawm al-qiyama annabi yace da adamu da wanda ba adamu ba ma yana karkashin tuta ta ranar tashin kiyama wa annahu katimun nabiyyin annabi muhammad shine cikamakin annabawa ma kana muhammadu na ba'adin rijal malaki rasulullah wa katimun nabiyyi manzo Allah shine wa imamu kuma annabi muhammad shine jagoran su shine ya musu limanci ma ranar da zai tafi isra'i da miraji قال يأتي سبحان الذي أثر بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد حتى للباركنا حوله لنوم آتنا إنه هو السميع البصير الله وانا أرانا أبيت المقدس أن محمد يا أيها النبوة صلى جباكي إنسو sun zama mamu annabi ya zama jagoran su ya zama liman hatta da mala'ika jibril alaihi salam wa dinuhu abdul adiyan addinin manzo Allah shine mafificin addini tunda annabi Muhammad ya zo idan ka ba addinin annabi Musa ka zama kafiri ka wani annabi Isa ka zama kafiri an shafe ku kamar kuɗin da ne dan za ka ɗauko neran da ta takarda ka je kai ciniki da ita ne a shago ko kwandalolin nan na kara ko ai an soke su yasa Qur'ani yace wa man yantahi ghayr al-islam dinan falan yuqbal wa fil akhirati min al duk wanda ya nemi wani addini bayan wannan addinin sabo da ya zo na annabi Muhammadu kace kai ai addinin annabi Isa za ka yi kiristanci za ka yi to za ka sha duka kace a kai addinin annabi Musa za ka yi yahudanci za ka yi za ka sha duka yasa da annabi ya kira yahudawan ku imani suka ce a su suna bin attaura annabi ya ce lauka na Musa hayyan la'amana bi annabi ya ce da Musa ma yana raye da ya sallama ya bi shi ma ya zama mai gyaran takalmi ba maganar ku ba shi ma da ya zama yana karkashin manzon Allah wa ummatu al'ummar annabi Muhammadu abdalul ummah ita ce mafificiyar al'umma babu al'ummar da ta samu kallar jama'a ne wannan al'umma babu al'ummar da ta samu kiran sallah ne wannan al'umma babu al'ummar da ta samu ma'ana alwala ne wannan al'umma babu al'ummar da ta samu ikama ne wannan al'umma babu al'ummar da in ta yi zunubi ta yi istighfar Allah yake ya zai mata wannan al'umma idan sauran al'ummai idan suka yi zunubi ga jimare Allah yake saukarwa mai duhu Allah yake fakturu an fusa kun zalikun kallakun inda ba rikun fata ba alayhi wa huwa tawabu lakum za a ce duk su yake ya ci kawunan ku ne kawai za a saukar da duhu kowa ya ta kai tsara duk masu laifin a duniya za a kashe su in an dauke duhu duk wanda bai yi laifin ba kuma za a yi ko ko saukan ka ba Allah to haka Allah yake amma mu ka ranga da zanubin ka ka doki wani ka cuci wani ka dan damfari wani idan ka zo a ɗaki ka ce astagfirullah astagfirullah Allah ce to na sallame ka kawai ka je ka an yafe maka sauran annabawan duk al'umman babu inda za ka yi sallah a masallacin annabi duk inda masallaci ne amma annabi yake waju iliyas alu manzila an sanya annabi Muhammadu duk ƙasar duniya masallaci a gona ka yi sallah a kasuwa ka yi sallah bakin titi ka yi sallah kofar gidan ka sallah ɗakin ka sallah filin gidan ka sallah cikin masallacin sallah a kan juji ma an kashin faɗa sabon ma za ka iya sallah hatta a coci ma idan ka je kai sallah ka shin faɗa sallah da sallah ta yi wannan al'umma ta annabi saboda falala ta manzon Allah to mu ne abdul umman mu ne fadiliyar al'umma a kuma wa kitabu mu abdul kitabi littafin annabi Muhammad na alqur'ani shine mafi mutunci da sai gaba ki daya dukkan littattafan da Allah ya saukar babu kamar alkur'ani shi kansa manzo Allah alkur'ani shine babbar mu'jizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala min as-sama'i rasul kuma da suka zarko daga sama annahu shi annabi Muhammad innahu awwal man tashaqqu anhu al-ard manzo Allah shine wanda ranar kiyama kasa za ta fara tsagewa shine zai fara fitowa wa awwal man yadkhul janna annabi shine farkon wanda zai shiga aljanna wala ul wasila annabi dai shi ne wasitar Allah ya da na amanu ta kula wa ta gudu ne wasila ma'ana annabi shi ne wasitar da za ta sadar da bayi ga Allah wa azzama Allahu bi ma lam yu'azzim bihi ghayrahu Allah ya girmama annabi da abin da bai girmama wani daga cikin annabawa ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara ya gudana fi kalamil muhaddiqin a bayani na masana Allah mai shiru abin da yake nuni ila farki bayin al-maqam al-hadith sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bambancin matsayin shugaban mu annabi Muhammad wa maqamu gairihi da maqamun wanansa baina maqamihi wa maqamil khalil tsakanin in za ka gane matsayin annabi Ibrahim bambancin sa da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayyana ki a cikin alqur'ani shi annabi Ibrahim duk matsayinsa a wajen Allah shi khalilullah ma'ana duk wanda aka ce maka khalilullah shi duk abin da ya roƙa Allah zai bashi duk abin da yake a yi masa za a yi masa amma shi habibullahi shi ba shi ya roƙa ba ba shi kawai za a yi kawo masa abin kawai za a ba shi ba wai ya roƙa ba ko gyaran murya ba zai yi ba miƙa masa za a yi amma shi kalilullahi matsayinsa ne in ya roƙa za a ba shi ba a hana shi ba to annabi ibrahim ga baki ɗayansa neman abin yake an tabi'a fil maghfirati yayi tsammani yana neman gafara da kauli saboda faɗin Allah walli al-ma'af an yasra li kadi'ati yawmiddin yace ina tsammani Allah zai gafarta mun kurakurai na ran tashin kiyama wal habibu amma matsayin annabi Muhammadu maqamu bi zalika Allah ya cewa inna fatana laka fatan fatan mubina yasra laka Allah ma ta kada wannan da muka ba ta akara ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala haka ya ga annabi Muhammadu ba tare da ma'ana ya tambaye shi ba wal wal kalilu annabi Ibrahim maqamuhu maqamun sa afdalu limani kale yace wala tubri yawma yub'ath Allah kada ka so daddare ranar tashi kiyama amma annabi Muhammadu ne Allah ya ce yoma la yuzza Allahu an-nabiyya wal ladina amanu wa ranar da Allah ba zai tuzantar da ma'aiki ba da wa'anda suka kimanin tare da shi har mu ma mun shiga ka babu ruwan mu hankalin mu a kwance wal kalim maqamun annabi Ibrahim kale yace wa alli lisan sidq lisan sidq fil akhir Allah ka sanya mun harki na gaskiya ranar tashin kiyama sai a bakamun annabi Muhammad kuma Allah ya ce wa rafa'ana laka zikraka aljannar ma ambatanka ne kiyamar ma ambatanka ne duniyar ambatanka ne kiran sallah ambatanka ne ko ina ambatan Muhammadur Rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam wal kalilu amma matsayin annabi Ibrahim cewa wajnubni wa bani annabu dal hasan Allah ka tsira da ni da ni da ƴaƴana da zuriyata kar mu bauta wa gumaka amma manzon Allah Allah cewa yi inna ma yuridullah sai subhanakum wa ta'ala albayt wa tahirkum tathira Allah ya tsarkake zuriyar ta ba tare da ya ambata ba Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya ce ya nabi hasbuka Allah wa tabaka min almu'minin ya wa ya ce wannan annabi Allah ya isar maka da kai da wa'anda suke tare da kai ga baki daya annabi Ibrahim alaihi salam da zai magana tafiyarsa cewa inni zahibun ila rabbi sai hadi zan tafi zuwa wajen ubangiji na ma'ana ya tseratar da ni ya shirya da ni amma Allah ya Allah ya ce subhana allazi asra bi abdi bi laylin min al-masjid haram ma'ana ba wai zai je bane Allah ne ya zo ya tafi da annabi Muhammad shi yasa shi Ibrahim yace barhama ma dihu jibril kadimu wal haqqu najahu yace aiki kan da shi malaikan jibril alayhi salam ba shi ne ya tafi da annabi Muhammad ba ranar Isra'i da Mi'raj ai shi dan hanya ne kawai ya yi ta jaka ne kawai aka yi tafiya da shi yasa idan ka duba a wajen tafiyar ma idan ana tafiyar annabi Muhammadu ne kira Jibrilu Jibrilu sai ya amsa yana bayan annabi Muhammadu shine a baya wanda zai nuna hanyar ne zai zama yana baya kafin shi kansa Jibrilu tafiya a kai da shi gaba ɗaya qauluhu alaihi salam fadin manzon Allah Adam annabi Adamu wa man dunahu tatil wa'i yawmal qiyama annabi ya ce da Adamu da wanda ba Adamu ba suna karkashin tuta ta ranar tashin kiyama wazalika wannan hadisi yana maka nuni ya dullu ala annahu abdul min adam wa min kulli auladi wannan fadin annabi yana nuna maka adamu annabi muhammad ya fi adamu ya fi ƴaƴan adamu gabaki ɗayan su daman Allah ya ce ya yi na su ta kura kuma da zai kalaka kun min nafsu wahida ma'ana shine adamu alaihi salam to duk ƴaƴan gabaki ɗaya annabi muhammad ya fi su wa qala alaihi salam annabi muhammad ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakara annabi ya ce ni ne ma fa shugaban ƴaƴan adamu ba alfahari nake muku ba wa qala alaihi salam annabi ya ce la yadkhulu jannata ahad babu wani mutum ɗaya da zai shiga aljanna min annabiyina daga cikin annabawa hatta alkulha ana annabi ya ce dai in ni na shige ta wa la yadkhuluha ahad min al-umam hatta yarfa hatta tadkhulaha ummati al'ummomi kuma babu wanda zai shiga aljanna annabi ya ce mu al'ummar ka zai mun fara shiga tukunna sauran al'ummatai ɗin su biyo bayan musu shiga aljanna inda annabi Muhammad manzo Allah sallallahu warawa Anas Anas ya ruwaito qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce ana awwalun nas khurujan ila qubur annabi ya ce ni ne farkon wanda zan fito a cikin kabari yayin da aka tashi dutse kiyama wa ana kadibuhum annabi ya ce ni ne mai zance idan fadu yayin da aka tara a filin kiyama Allah zai tara mutane da na farko da na ƙarshe tun daga Adam har ɗan autan da za a haifa. A tara su kuma a sa mala'iku, a sa aljanu su kewaye su kewaye mutane, a sa mala'iku sai an yi zagaye arba'in. Ana kewaye mala'ika wannan sun kewaye wa'annan wa'annan sun kewaye wa'annan wa'annan sun kewaye wa'annan. An tari fif ‘yan adam za su zama kamar ɗan adam ne ya je jingina a jikin ƙarfen sabis. Ya yake da tsawon wannan. an san ma yana nan ne to kamar tsawon nan shine mala'iku za su kewaye mutane nan dai Allah zai zai ce ya ma'ashirin jinni wal in to ne sa'atun an tanfuzu min aqari samawati wal ard tanfuzu Allah zai ba kansa ansa la tanfuzu illa bi sultan wala yakumu bi babu wanda zai yi a wajen mala'ika suna ta buzurai suna zare wa mutane ido sojoji ma a wajen taro za a ga suna yi wa mutane buzurai da tashin hankali balle mala'iku ranar da aljanu da kowa ransu ya ɓaci to annabi ne zai yi magana annabi ya ce wa ana katibuhum bi zawafati ni ne zan yi magana ga al'umma yayin da aka taru annabi ya ce wa ana mubashiruhum bi zaidi annabi ya ce ni ne zan yi wa jama'a albishir yayin da suka ɗeba tsammani da rahamar ubangiji jama'a sun karaya sun lalace kowa yana da kawai wuta zai shiga saboda tashin hankalin ranar hatta annabi ibrahim alaihi salam shi ma kuka zai kama a wani ranar saboda ganin kukan da jahannama take yi tana kugi za ta ɓace ta kamo jama'unta saboda tana jin kanshin jama'unta a cikin jama'a ba ta annabi ibrahim da kansa sai ya fashe da kuka saboda ganin zafin al'amarin amma annabi muhammadu ne zai yi albishir cewa ku kwantar da hankalinku duwa ulham yadi annabi zai ce tutar godiyar allah tana hannuna wa anna akram mawala da adama ala rabbi wala fasa annabi ya ce babu wanda ya kai ni girma fa a wajen ubangiji ranar tashin kiyama ko ba alfahari nake muku ba ji annabi Muhammadu ne ne zan kwaci dukkan al'amura da baki ta. Wa ibn Abbas an karbo daga Abdullahi dan Abbas kale yake jalasan nasu min min sahaba sahabbai sun zauna daga cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda zakaruna ma'ana suna tattaunawa a tsakanin su. Fasami a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisau sai annabi Muhammad ya ji hirar su da cire na kanan. Fa qala ba'dhum shashin wasu daga sahabbai suka ce ajaban abun mamaki inna Allah itakaza Ibrahim al-Khalil Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin kalilinsa, ni kan suna ga lalle annabi Ibrahim babu wanda ya kai shi girma da abun mamaki in ji wasu daga cikin safa. Faƙala ba abin, sai wasu shashin su suka ce, a'a ma za bi ajaban min kalal Musa. Ni na fi ganin abun mamaki a nan Musa kun yi rufe da Allah ba. Suke tattaunawa fa duk girman Allah nan bai faɗa ba Musa ya faɗa ba. Ni na fi ganin girman al'amarin Allah Musa alaihi salam. Ma'ana wa ƙalal akar. yau suka ce isa kallimatullah wa ruhu ma'ana wa kallimatu alqaha ila maryam wa ruhu ma'ana isa kalmar ubangiji ne fa shi fa ko uba ma ba shi da shi ni na fa ganin girman lamarin annabi isa akan sauran wani wa qala akar wani yace in adamu istafahu allah ni ina ga adamu da ya bu kowa abu mamaki tunda Allah ya ce inna la safa adamu wa nuhan wa ala ibrahim wa ala ali salih imrana ala amal zuratu wa min ba'd wallahu samil alim to shikenan ya fada haka فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زال يا فتو وقال يا النبي يتي قد سمعت كلامكم وحجتكم lalle na ji hira da kinku da kuka yi kuma kowa na ji hujjarsa da ya faɗa manzo Allah yake annabi Ibrahim al-Khalila la ku sani annabi Ibrahim lalle kalilullah wa huwa kazali yake wannan gaskiya ne wa Musa nabiyullah anan Musa suna hira da Allah wa huwa kazali wannan gaskiya ne وإيسى روح الله إيسى روح الله نه وهو كذلك وآدم إصباه الله أنب آدم الله نه يزع بيشي وهو كذلك يأتي أما على وأنا حبيب الله ولا فتح أمني نسيرين نمتو ينكو بنجري باشار ده الفاهمة جعل المحمد صلى الله عليه وسلم وأنا حامل الوائي الحمد يوم القيامة أنا يأتي نين زن توتوت الوديار على رانا تاج القيامة ولا فتح باشار ده الفاهمة وأنا أول شافين أنا يأتي نين فرقم من ده الله يأتي wa ana awwal mushaffa'in annabi yace ni ne farkon mai ceto ranar tashin dama wala fatar ba tare da alfahari ba wa ana awwal man yuharriku halqatil janna annabi yace ni ne wanda zan rike kitin mabudin aljanna in fara kwankwatawa mai da huli a buɗe gare ni fari kula ha'in shige ta wa ma'iku fara'ul mu'minina annabi yace ina tare da talakawan mu'minai amma wanda ya hakuri da talaucinsa wanda daman da talaucin da kuɗin duk wa'azi Allah ya da ma'ana idan kuɗi Allah ya baka kana cin daɗi kana gida mai kyau kana da mata masu kyau kana da wajen kwanciya mai kyau Allah yana maka wa'azi da kuɗin ne wallahi ka nemi arzikin lahira ya fi wannan daɗi idan talauci ne kake ciki ka gagara cin abinci mai kyau ba sutura ba wajen kwanciya mai kyau ba kaza ba kaza to Allah yana maka wa'azi ne ma'ana da wannan talaucin cewa wallahi ka ji tsoron azabar lahira tafi wannan tafi wannan wahala ta duniya din da kake cikin ta dukkan wa'azi ne to talaka yana tare da arziki babba shi ma idan ya gane ya yi hakuri ya bi Allah a cikin talaucin da yake ciki ya so manzon Allah a cikin talaucin da yake ciki Allah ya ba wa ɗan adam ma'ana abinda kuɗin ba zai tsaya masa ba idan ka duba yanzu misali idan mutum yana neman kuɗi ya tashi ba shi da sisi ga talauci sai aka ce malam za a baka miliyan ɗaya a karɓe idan ka zama makaho za ka yadda mutum ba zai yadda ba za a baka miliyan ɗaya ka zama kurma ɗaya ka zama baka ji za a ba ka miliyan ɗaya ka zama gurgu kana tafiya da suwa wanda kawai kana jan gindi za ka yi dani ka ga mutum ba zai gaba a ce kana da abin da ya fi kudin tattara da kai to dole ne dai an gane muhimmin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mutane rawa Muhammad bin Isa al-Hakim at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ma'ana Tirmidhi ya ruwaito an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wa sallam da ta'aba hurairata da ta'ala Muhammadu annahu qala annabi ya ce inna Allah ta'ala sai Allah maraukakin sarki ittakaza Ibrahim kalila. Allah ya rika annabi Ibrahim a matsayin badatinsa. Wa Musa najiya ya zaɓa annabi Musa abokin jirarsa. Wata kaza ne Habiban annabi Muhammad ya ce ni kuma Allah ya rike ni masoyansa. Sun matsala sannan ya ce wa izzaci da buwayata wa jalali da ɗaukaka da da usiran nal habiba alal kalili. Wa naji ma'ana Allah annabi ne da ya rantsu. Ya ce wallahi wanda Allah zai fi zaɓa zai zaɓi masoyinsa ne ma'ana a kan kalilullahi da wanda suke hira da shi. Ji annabi Muhammadu sallallahu Ma'ana warwaina an ruwaito Bukari an Abi Huraira kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce bu'istu min khairil quruni bani adam annabi ya ce Allah ya aiko ni da kafiyayyen karni a ma'ana karnan fa karnan hatta kuntu min al-karni alladhi kuntu fi annabi ya ce na fito a cikin karni mafi tsarki Taba wannan abun da mafi Allah.
tsarki mafi tsarki har aka fitar da ni zuwa karin da na fito a cikin wancan ba rawakiyar rahimahullahu ta'ala an Daga nan alkalin dai, ya daga nan rawaito da sanadihi da misalin da ila ibn abbas zuwa ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ya ga Allah ya tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace inna Allah subhanahu wa ta'ala Allah sarki ya tabbata gare shi na lillahi wa inna ilaihi raji'un
manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce kan samal kalka kismai Allah ya raba halitta kashi biyu fa ja'alani min khairihim isma annabi yace sai Allah ya sanya ni daga cikin mafi alheri rabo din fa zalika qawluhu ta'ala shine fatan Allah tabaraka wa ta'ala ashabul yamin wa ashabul shimal annabi yace ma abuta dama da ma abuta hagun fa ana min ashabul yamin Allah yace ina daga annabi yace ina daga cikin ashabul yamin wa ana khairul ashabul yamin annabi yace ina mafi alherin sun maja'ala kismain sannan Allah ya sanya kashi biyun salasa suka zama kashi uku fajar alami min kai da hasultan min kai da hasultan yace aka sanya ni ni ne mafi alherin uku din mazalaka qawluhu ta'ala shine fadin Allah wa ashabul maimana ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون فأنا من السابقين أنا بيتي إلى لك إيمان سكير جاي فأنا خير السابقين نيني في أمر جايادة ثم جعل ثلاثة قبائل أنا بيتي سمنا أكثر من كبيلو بلاو فجعل لي من خيرها قبيلة نظمنيني متي الخير قبيلة وذلك قوله تعالى wannan shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah kun shuban wa qaba'il lisa'ala sannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace na san ya ku ma'ana kabilu ne dangogi ne ma'ana daban-daban yare daban hausawa daban fulani daban bare-bare daban larabawa daban turawa daban sainawa daban kaza daban Allah ya ce lita arabu domin a san junanku. Ma'ana kuma aka yi wannan gajere, aka yi wannan dogo, aka yi wannan baki, aka yi wannan fari, aka yi wannan sumburare, aka yi wannan kato. Allah ne ya ce bin na yi haka ne lita arabu domin ku san lamarin Allah ku san junanku gaba ɗaya. Ma'ana alka wala da Adam. Annabi ya ce ni ne mafi tsoron ƴaƴan Adam gaba ɗaya. Wa akrami alallahi ta'ala ni ne mafi girman sa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. wala fakar annabi yace ba alfahari nake muku ba waje ala qaba'ila buyuta annabi yace Allah ya sanya kabilun suka zama daban-daban daban-daban gidaje gidaje daban faje alali bin khairha baitan annabi yace na zama ni ne mafi alherin gida din annabi ya ce inna allaha azza wa jalla fakkara min al-kalbi bani adam fakkara min al araba fakkara min al-arbi gurai fakkara min quraish bani hashim faran ya zarkiya da min kiran على من أحب العرب فبغضي أحبهم ومن أغرب العرب فبغضي أغربهم فذب الله صلى الله عليه وسلم حيث لبينا وعن عائشة رضي الله عنها أنكر أولك عائشة يدر الله يثبت بريدا تجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله يأتي أتاني جبريل ملائكة جبريل يا زوجة أنه محمد فقال هيتي kalabtu masharik al'arba magharibaha yace take masa yace wa annabi Muhammadu malaika jibril yace na duba mahudar rana tun daga gabar zuwa mafadarta yace falam ara rajulun abdadu min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibril yace tun daga mahudar rana na caje har mafadarta ban ga wani mutum kamar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. yace walam ara bani abdul abdadu min bani hashim yace ban ga wani kabila da ta fi daraja kamar kabilar bani hashim ba inda mala'ika jibril alaihi salam ya kai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bukari ya ruwaito daga abdullahi dan abu da radiyallahu anhu ma yadda Allah ya tabbata a gare shi kala yace kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace uridat alayya al-umam yace Allah ya bijiro min da al'ummatai na gansu fajidun nabi fajidun nabiya sai na samu wani annabin ya murru ma a nafarin yana tafiya tare da wasu jama'a wani biyu ne na ga wani annabin ya murru ma a ashirin yana tafiya da jama'a ta kwaya goma wuri da ne na ga wani wani biyun ya murru ma a kamsatu na ga wani annabin yana tare da mutum biyar wani biyun ya murwa da ku na ga wani annabin ma shi kadai yake tafiya babu wanda yake tare da shi wani biyun ya murru ma a sawayyati fa'izan yayin nan ne na ga wani duhu kawadun kasirin ma'ana ne na ga wani duhu mai yawa kalabtu ne na juya kulki ne na ce ya jibrilu ya jibrilu ha'ula ya ummati wannan su ne al'ummata kala ya ce la walakin unzur ila ufukin ne dai ka duba wancan gefen sai annabi muhammadu fa nazartu ya duba fa idan tawadun kasirin yace ne ga wani taron duhu mai yawa kala sai jibrilu ya ce ha'ulai ummatuka wannan al'ummar ka ce wa ha'ulai a cikin wannan al'ummar sabuna alfan qudabuhum la yadaba alaihim wala azab a gaban su akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu hukuma qultu kai mala annabi muhammad ya tambayi jibril yace wali ma saboda me kale yace kanu la yattaquna wala yantarquna wala yatadayyarun wala rabbihim yatawakkalun yace mutane ne da suka dogara da lamarin Allah ba ruwan su da tabbatance ba ruwan su da duba dube sun dogara ne akan lamarin ubangiji da baki daya makama ukashe bin musa ukashe bin musa ya tashi gaban annabi fakala yace kullu an yasalani minhu ukashe ya roƙa annabi yace ka roƙa Allah ya sanya ni nima daga cikin kunji ukashe kala ya annabi yace Allahumma is'alhum minhu Allah ya sanya ka daga cikin su kama rajulun akar wani namiji ya tashi daga ban- daban daga cikin sabon annabi Muhammad kala yace kullu an yasalani minhu ka roƙi Allah ni ma ya sani a cikin wancan da za su yi gaba bin sarri babu hukuma ala annabi yace sabaka biha ukashe ukashe ya riga ta kai hakuri fa bi hadisi abi huraira a cikin hadisin aba huraira inda ahmad ne wajen imamu ahmad da albaihaqi da wajen baihaqi da wa ahmad fil bas da ahmad a cikin bas bi riwayat suhayl bin abi salih an abihi an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace santu rabbi annabi yace na roƙi ubangiji na fa wa'adani Allah ya yi mun alƙawari an yursil jannati min ummati سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألفا لا يتابع عليهم ولا عذاب annabi ya ce na roƙi ubangiji ya yi mun alkawari Allah ya bani ma'ana mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu kowa kowane ɗaya daga cikin dubu saba'in din nan shi ma an ba shi ceton dubu saba'in ma'ana dubu saba'in sau dubu saba'in kenan za su shiga aljanna babu hisabi babu kowa shi ne biliyan hudu da miliyan ɗari tara wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu hukuma a cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amma ƴan ɗariƙar tijjaniya suna ciki duk wanda yake karanta ɗariƙar tijjaniya ya tabbatar ba shi babu hisabi babu hukuma babu tambayar kabari wa ma ahadun min awliyallahi kullahum yusaki nasabahu a aliyar jannatin بدون حساب والإنقاذ سواء أنا ولو أمر في ذنب كل جريمة هو الميرك هو الميرك شريك يرك لازم انصافي يرك لازم يما يرك وزيفة يرك ذكر الدماء وأنه يشي لا أوتي مكة تنبير القبل annabi ya ce na ɗauke masa tsallakewar turabi annabi ya ce na ɗauke masa tsayuwar tashin kiyama annabi ya ce zai shiga aljanna babu hisabi babu hukuma annabi ya ce bayan haka iyayensa da ma'aikiyarsa da ma'aikansa su ma in dai ba sa zagin shi wuce jana annabi ya ce su ma za su shiga aljanna albarka ɗari kai a kansu haka sirikansa baban matarsa da jatumar matarsa sirikansa su ma in dai ba sa kin shi wuce jani za ka shiga aljanna albarka tare ka ta rubu shirkin su haka ƴaƴanka haka matanka shi yasa Allah ya ce rabbana wa alqihum jannatin adn allati wa'adtahum wa man sala min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim ma'ana za ka shiga aljanna mutum da shi da ƴaƴansa da zuriyarsa da matansa da baki ɗaya albarka wannan tarika in ya rike saboda haka ɗan uwa wannan rayuwa da muke ganin ta ba tabbata za a yi ba a rika istighfari a rika salati ga annabi Muhammadu a rika la ilaha illa wannan shine zai tsiratar da mu duniya da lafiya wannan tarkatan da muke gani na rayuwa ita sallar nan da ake gani da azumin nan da zakkan nan duk wanda ka cuta da su za a biya bashi duk wanda ka zaga da sallar ka za a biya duk wanda ka ci nama da shi za a biya duk wanda ka ci kudin sa ka ki biya da shi za a biya duk wanda kai masa kallon da bai yarda da shi ba da wannan ibadun nasa za a biya. To idan aka yi ta biyan bashin nan kai kan me za ka saura da shi ne. An duk biya bashin zunubi ya ƙare. To amfanin ɗariƙa dama wannan salati da za ka yi ta yi shi salati ba a biyan bashi da ladan. Idan kai salati yana nan daram dam babu wanda zai taɓa maka shi. Sai dai a ɗau sallolinka a biya kuma shi salati idan ka yi shi yana nan a ajiye babu wanda zai taɓa maka shi. Saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bada ɗariƙan nan saboda bayan Allah su rike ta. Annabi ya ce ahlu baiti ka tafi na suluhin man ta'allaka bihin naja wa man tafala fa an halaka. Annabi ya ce ƴaƴan gidana kamar jirgin Nuhu ne. Duk wanda ya rike su ya tsira duk wanda ya saba musu ya halaka. Yasa ake kira wa'anda ba su shiga ɗariƙa ba su yi ƙoƙari su karɓa saboda su sadu da Allah lafiya kalar. Kar ka ce a'a wai rikicin duniya zai hana ta aikin ɗariƙa ta yanzu wazifa ta kai noma wahala ne wazifa ta kai girbin dawa wahala ne wazifa ta kai yankan dawa wahala ne wazifa ta kai bugun dawa wahala ne wazifa ta kai kafu wahala ne kai so kake tsayi kake neman wahalar din ka bar aikin da zaka yi shi a masallaci ai kaga anan zaka san shi dan yayi rinjaye ga zukatan mutane saboda haka duk wanda ya san ya isa mutuwa to yi kokari ya karbi dalika wanda ya isa rasuwa kan yayi kokari ya karba amma wanda ya san bai isa rasuwa ba to ya bari lokacin da ya isa rasuwa sai ya karba ya kama hanyar Allah lafiya karau karan amma in dai ka san ka isa rasuwa to kai kokari ka karba in kuma ka san baka isa rasuwa ba to ka bari lokacin da ka isa rasuwa sai ka kama hanyar Allah daman Allah ya ce faman sha'atta kaza ila rabbihi sabila Allah cewa wanda ya so Allah ya ce wanda ya so ya riƙi ɗariƙa hanya ce zuwa wajena amma wanda ya so. Wani wajen kuma ya ce ittabi sabila man anaba. Allah ya ce wallahi ka riƙe hanyar wanda za ka kawo ka wajena. Idan ka ce wai za ka zo direct Allah kan ba zai gani direct ba mala'iku ne za su tsare ka ce ta dukan ka kafin ka iso wajen ka dan ba ma sauraron bayanin ka za su yi ba to ba ka jin yaran naka. Mala'ika ya ga ma ke jin Hausa. Ko ka zo ka ce masa da ka gari ka zanaki. Ko ka je mara ko kai mara gurajenci. yin minanta kaza ai ranar za ka san gwadinka ranar ce
shi kawai ne larabci malam larabcin ma wani lokaci shi ba shi yake ba tunda shi sun mun buku mun ummi ne kawai ko kuma ya rubu baya baya gani yaran na kuma baya ji shi kowanne ma shiru ne kawai sai dai kawai ya duba inda zai ta jimgar mutum ya dauke shi sandar da mala'ika zai da kitan adam da ita jama'ar da za su taru su hau arfa ba za su iya ɗaukar sandar ba jama'un da za su ke haɗuwa ranar arfa idan aka ce su haɗu su ɗaga sandar ba za su iya ɗaga amma ita ce fa za a yi ta surfan mutum da ita mala'ika zai ta jirgar mutum da ita amana to ba dole a ji tsoron Allah a riƙe istighfar da salati da hailala ba dole ne mu kiyaye wa'annan ayyuka aiki ne a gabanmu ba facacce zaman kabarin nan malam ka shirya masa wallahi abin bakin a ce ka bar ɗakinka da katifarka da fulanka da mayafinka da kyauranka a ɗakinka yau ka fito an ajiye ka a waje taku ɗaya ne a cikin ƙasa an rufe ka a ce maka akwai daɗi a nan ka san wallahi in ba da daɗin ka zo ba za ka yi bayani wannan wajen da kan kasan aikin ba karami ba ne. Dole ne mu yi wa kowa yi wa kansa hisabi ya gyara ayyuka ramun nan fa ba karamin al'amari ba ne. duk abin da za ka bari a duniya duk tarkace ne qur'ani ya ce wala qad jitumuna furadan kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma tawallnakum wara zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alayhi antum babu komai za ka tafi can in kai dan kasuwa ne ranar da ka mutu shagon ka ma sabulan da suke shagon ma baka san kare su kullunan oman da gishirin da suke shagon ka a shana ba su san ma malamin mai dan tire da nan ya rasu ba haka an kai sarkin noma ne duk da gonan waken ka nan kayi kana jira he ya tsada ka kai bajoga ko ka kai burugu su masara su shinkafa su kaza kare su ka cika buhun shinkafa yana nan shi bai san ka tafi ba misalin sa kuma yana kansa za a tambaye ka shi ya aka yi kai noman da wani kuɗin ka kai takin waye baka kuɗin a ina ka samu amma jama'a hesi awa shida a cikin lakan nan mutum ba zai fito ya sallar azhar mutane ba za su fito su yi la'asar ba zunzurutun rashin imani da amana Allah ya turo ka ya ce wa ma halattun jinna wal insa illa li ya'budu bai halice ka ba dan bauta kai ka je ka kama noma shi dan ibada ke yi ka mutane su ki su fito su yi jam'in ibada su tsaya kawai ayyukan duniya su shagaltar da su wannan ba karamin kuskure ba ranar da za a ka gama noma amfanin kai a cewa ne ya rasa ya za a yara ya da shinkafa ka ke jam'in a zahar dan ita ka ke jam'in a zahar dan ita ka ke jam'in la'asar dan ita ka dawo a mangariba a gaje ka shiga wanka an yi sallah baka zamu jam'in a zahar ba baka samu la'asar ba baka zamu magariba kana cin tuwon ka an shiga bisa shikenan kai baka samu jam'i ba don ka kwanta bacci numfashinka yana asara na matarka yana munyi ta asara munyi ta asara ai da mun ga duk wanda ba sa na kula da daddare abin da numfashin ku da munyi ke fara kenan numfashin mijin yana asara na matar yana munyi ta asara munyi ta a cikin asara za ku kwana da mu kaga wannan shine azaba ta an ikula da addini mala kan duniya ne gaba ke ɗaya a gaban mu kowa ka gan shi burin duniya ne ka in noman ne kai tafiya za ka yi kaɓar shi kuma Allah zai tambaye ka a kai in ƴaƴanka suka je suka sha kwaya da kuɗin a ajiye maka zanubin da ka bari in suka yi sadaka kuma a ba su lada bayan haka suke ba kai kai ba ko suka yi yanzu ka fi karfin zuciyarsu su za a ba wa lada yanzu da suka je suka yi da kuɗin kai ne za a kai wa zunub kai ka bar kuɗin aka yi aikin da shi haka ne in sarkin fulani ne kai ga shanu ranar da kara su masu ɗan dajina so suke a tunce su su tafi kiwo dan bai san kara su ana faman kai ka makabarta su suna faman a sake su suna ta kasa bindi kawai suna ke kewaya so suke a sake su kawai su tafi da idan ka biya su annan suka ɓata ma lokaci ba ka makara ba wato makara ba me za su yi maka ai duk abin da za ka zo da shi ba zai yi fansa a wajen Allah ba idin imani idin imani illa man hatalla bi kalbi sai dai wanda ya zo wa ubangiji da zuciya ta tsarka ita ce to kowa ya fi kowa ba sanin kanka in kai na Allah ne ka sani in ba na Allah ba ne ma ka sani ka san abin da kake da daddare in kana nabular ka sani in ba ka yi ma ka mutse ka idan ka ka fito ka ce kai mai ibada ne Allah ya sani mala'iku kan za su caje ka tar babu abin da zai koya ma ya rubuta min kaulin illa la dai raki ba ce babu abin da za ka furta dai mala'ika ya rubuta shi dan adam ba shi da aikin banza duk hirar da kai ya rubuta ta alheri ne gaskiya ne abin da karaya a zuciyarka in na sam'a wal basara wal fu'ad kullum ula ya kana matuna yau mata shaɗu alaihim alsinatahum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun dole hannunka da ko ranar da Allah ma zai yi magana ya sa jikinka ma ba wai bakinka ba fatin jikinka ma su yi magana ma'ana Allah ya kuma ya sa fatin jikin ɗan adam ma ranar za su yi magana za su yi magana akan ma'ana a ma'ana shahida alaihim sabqahum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun kunnan ka ne zai na magana ce Allah an ji kaza da ni an ji kaza da ni ido ya ce an ga kaza da shi an ga kaza da shi fatar jiki ta ce a wajen kasuwar kurugun nan an yi tumbatso na goge wata matar aure na goge wata budurwa fatar jikin ce za ta faɗa abin da ta goga ba wai bakin ka bane zai wa kalu li juludihim lima shahidtum alaina ku ga yawa fatin ya aka yi kuke shaida gare mu duka wannan fa zai faru ayyuka ne a gaban mu ɗan uwa to mu ji tsoron Allah mu gyara ayyuka mu bi Allah mu bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine zai tsiratar da mu duniya da lahira wannan shine zai amfanar da mu duniya da lahira amma 'yan uwa a rike istighfar a rike salati a rike hailala wannan shine zai kubutar da mu kuma sallan nan wallahi ana yin ta akan lokaci duk abin da kake yi in lokacin sallah ya ka dakatar da abin ka je ka yi in kai kaɗai ne in ajafi ne ka je ka yi ta wannan shi ne ka'idar shara dan ka san a ra'ayin malaman hadisi kamma in dai ka ji kiran sallah baka je ka yi ba daga baya ka zo ka yi dama ba za ka je ba don yanzu ra'ayin kanka kake ne da ka ga dama ka zo kenan Allah bai isa lokacin da ya kira ka ka amsa ba kenan yanzu kana zama aka za ka ce bibi ba yana son ganin ka gobe goma na safe takwas da rabi yana ta takwas da rabi yana can jiran bibi an zai yi zai same shi Ha? amma Allah ya ce ka zo ka yi kaza ɗaya da rabi sai yi karfe hudu karo saboda zunzuru to yayin wayo dan baka ganin sa ka ga akwai tashin hankali ko to dole mu gyara ayyukan ya kuwa kowa ya san kansa a gyara ayyuka ƙauyuka akwai sake da addini akwai sake da neman ilimi ba za a yi karatun ba sai ra'ayi kawai sai musu mutum ya danda ke yi shiru to mazan ma abin tausayi ne balle matan mazan ma abin tausayi ne balle matan mazan ma abin tausayi to dole mu fa mu rage san duniyan nan a sa 'ya'ya su yi karatu ‘ya'ya su yi karatu su san addini da mazan da matan gabaki ɗaya, wannan shi ne addini. Amma in fa ba a yi karatu fa gabaki ɗaya Allah lalace ka. Yanzu kowa ka gan shi burin duniya ne a jikinsa. Bai jamfa ma kawai a jihu biyar ne jikinsa. Bai jamfa ma a jihu biyar ne a jikinsa balle mai gari. To, yaushe ta cika a jihun da abin da kai a jihun da shi. Sai dai yanci fa ne ta yi ka a jihun, amma ba dai ya cika da kuɗi. kaga da tela zai taimake ka yi ma a jihu biyu ka ce yare na mawaye kuma haka laji ta kulewa ana ɗinka kana wa yana jefar maka da kuɗi yau da ka sa kuɗi fara ga a jihu biyar ne ta tare da shi. babu komai a jikin mutane to dole ne yan uwa a mu gyara ayyuka mu tsoro a kan koyarwa na addini saboda mu gudu tare mu tsira tare shi al'amari na addini duka ɗan uwan juna ne ga baki ɗayan mu. Allah ya ce innamal mu'minu ikwa fa aslihu baina akwaikum. Duk mu'mini ɗan uwan juna ne mu kyautata tsakanin juna ko mu gyara ayyuka. Ayyukan shine laifin inda muka san muna da shi kar mu koye. Mu faɗi laifin mu domin mu gyara. Kar a yi rufa rufa a gyara ayyuka ga baki ɗaya mu ga Allah mu bi manzon Allah. Wannan shine koyarwa kuma a yi tarbiyya ta al'amura na addini wannan shine zai amfanar da mu. saboda haka ɗan uwa ni ina neman uzuri na cika mu da surutu zan takaita a nan Allah ya albarkace ku da amana jagoran garin Allah ya ba shi lafiya Allah ya riko da hannunsa limamin garin Allah ya taimake su Allah ya ba su ikon hakuri duka jagorancin su duk abin da ake nema na alheri a wannan gari Allah ya kawo duk abin da ake gudu na masifa ko shari Allah ya kare shi duk wannan ƙasa ta mu Najeriya halin da ake ciki a ciki na kunci Allah ya ɗauke mana Allah duk abin da muke tsoro Allah ya ɗauke mana jihar wata wanda Allah ya ba ta lafiya da zaman lafiya wannan garuruka namu Allah ya kiyaye su ya ba da lafiya da zaman lafiya alfarmashi Ibrahim alfarmashi Tijani alfarmashi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu alaikum Allah ya maluka ba o kana zan kawo da ido wani bayarin matin da suru guru wannan mu bi kalmi wannan